مكية وهي ست وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآية للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم وما يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ah, alhamdulillah mu sake dawowa ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci a na tsamiya mai kaji na saba godal wanda muna nan a cikin wannan wanda jiya a mun kai karshen suratul dukhan wanda a yau insha Allah za mu shiga a farkon suratul jasiyati a wadda ita ma dai tana daga cikin surori waɗanda suke masu farawa da hamim ɗin nan ma'ana masu fara da dai harufa irin waɗannan harufan da ake buɗe wasu wuri da suwa shi ne allah maɗaukin sarki cewa bismillahir rahmanir rahim suratul jasiyati sura kenan da ake kira da suratul jasiya a wanda kamar yadda muka sani dai kamar yadda aka sha faɗa cewa kowace sura ana ba ta suna ne da irin wani abu wanda aka ambato da ma cikinta a duk inda za a samu wata kalma wanda za a ambata a cikin wannan surar to sai ka ji an ba ta suna da wannan abun to ana ita ma an ba da suna da suratul jasiyati saboda a can zamu hado da wata aya da Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa wata ra kullu ummatin jasiyatan to shi yasa sai aka samu da suna suratul jasiya sannan makiyatun an saukar da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana makka kamin ya hijira ya koma zuwa garin madina aka ce illa sai dai banda ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa kullu yake cewa kullil ladina amanu ya gafiru inda yake magana akan masu ibanci su yafe su hankuri daga abin da su waɗannan kafirin da suke aikatawa wanda za mu haɗu da ita wannan aya din to shine aka ce ita banda ita ta madina ce kamar yadda mun ka zo a wurinta za mu ji abin da bayani ya zo a kanta din to shine wahiya ita wannan sura kuma sittun aw sab'un wa thalathuna ayatan tana da aya 37 ko kuma 36 bisa ga sabanin malamai na kira'a a wanda wasu za su yi aya ne inda wani bai yi shi yasa sai ka gan samu wannan sabanin cewa sura tana da aya kaza ko aya kaza din tana farawa da bismillahir rahmanir rahim hamim Allahu a'lam bi muradihi bihi Allah shine masani da abin da yake nufi da waɗannan harufan kamar inda aka sha bayani da ita ce fassara mafi inganci duk wata fassara wanda za a yi to wannan din ita ce mafi inganci a ce Allahu a'lam bi muradihi bihi ita ce mafi inganci duk saura dai a tun da dai malamai sun ta manganu a kai cewa sirruka ne na alkur'ani sunaye ne na Allah ko kuma sunayen surorin ne ko kuma a karan tsuwa ce Allah yake yi da sauran duk manganu da malamai suka akan irin wannan garufa din amma dai karshen ta dai Allahu a'lam bi maradihi bihi Allah shine masani da abin da yake nufi da su waɗannan haruffa din sai Allah madaukakin sarki ya ce tanzilul kitabi sabukar da wannan littafin shine alqur'ani kenan wato shine mubtada khabarin mubtada din shi kuma shine minallahi shi saukar da wannan alqur'anin daga Allah ne al-azizi wanda yake mabuwayi fi mulkihi a cikin mulkin shi al-hakimi wanda yake mai hikima fi sun'ihi a cikin ayyukan shi a ubangiji madaukakin sarki yace saukar da wannan littafin wato daga gare shi ne shi Allah madaukakin sarki ba wai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kage alqur'anin ba kamar yadda su sauran waɗanda suke ba musulmai ba suke faɗa cewa manzo Allah shi ne ke kago alqur'anin ko kuma cewa a'a wani ne ka koya mai shi inna ma yu'allimuhu basharun da sauran dai maganganu da suke faɗa akan shi alqur'ani din wanda amma dai Allah madaukakin sarki biya saukar da hujjoji da dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa lalle shi ya saukar da alqur'anin nan duk yanda suke kokarin kore manzancin nan na manzo Allah sallama dai Allah sai ya tabbatar da shi ya zaka ji suna faɗa cewa ai lasta mursalan cewa wai manzo Allah ya ba manzo bane amma dai Allah madauki zai ce a ai shi ya aiko shi yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalina sai Allah madaukin sarki ya tabbatar da cewa manzo Allah sallama yana daga cikin manzanni shi ya aiko shi din to dai da sauran ayoyi waɗanda Allah yake tabbatar da manzancin din gare shi na cewa ya aiko shi kuma a aiko waɗin sai gashi kuma tabbambanta da mata sauran manzanni baki ɗaya kowane manzo sai ya aiko shi zuwa ga mutanen shi amma shi manzan Allah su salama sai Allah maɗaukin sarki ya aiko shi zuwa ga duniya baki ɗaya kamar yadda yake faɗa wata aya cewa ul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ya ku mutane ka gaya musu ya ku mutane ni manzo ne na Allah gaba ɗaya zuwa gare ku Allah na allazi lahu mulku samawati wal wanda yake mulkin samai da kasai duka nashi ne wai ma'ana kenan kaga tunda Allah shine mamallakin samai da kasai baki daya kenan kaga manzo Allah sallama shi kuma manzo ne duk inda wannan mulkin na Allah yake to shi Allah ya aiko shi wurin saboda ka shi yanzu ya zama a duk fadin duniya ne baki daya babu waɗansu al'umma waɗanda za su ware kansu su ce su ba su cikin aikin manzo Allah sallama sai dai waɗanda suka kafirci kawai amma da lalle in za a bi dokar ta Allah madaukin sarki lalle dole ne kowa na ciki shi yasa ake cewa ba wai ga mutane ɗaya ba a har ma ga da mutane da aljanu da har da mala'iku aka ce manzo Allah don Allah ya kushe gare su ɗin kuma su ma sun samu albarkacin shi domin wata rana manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake tambayar mala'ika jibrilu cewa wato Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin cewa Allah ya aiko ni don in zama rahama sai ce shin wai to kai mala'ika jibrilu yanzu har da kai kai ma ka samu galhama tawadin sai mala'ika jibrilu ce ai kware da gaske ya ce saboda duk lokacin da ya yi da kuma irin abubuwan da ya ci gaba da Allah ya kasance shi na ayyuka daban-daban to bai taba samun garanti an ka bashi cikakken cewa lalle shi zai yi kyakkyawan karshe ba ya ce sai da an ka fara aiko shi ga manzo Allah sallallahu sai gashi Allah na ce mashi muda'in samma aminin cewa manzo Allah cewa shi mala'ika jibril shi amintacce ne to tun da ji an ce mai amintacce ya gano to ashe kenan zai yi kyakkyawan karshe ba zai yi irin karshen shedan ba tun da ya kasan shedan irin wanda mala'iku ka bautar Allah shi ma can farko da haka da yake ta yi kama da yake sai ya zama yadda Allah madauki ya kaddara shi yana daga cikin waɗanda suke halakakku to sai ya zan kagga ƙarshe abin da ya faru ɗin gare shi sai bai ƙarshe mai kyawu ba to wannan shi yasa shi mala'ika jibril yake ganin cewa to bai samu wannan cikakken amincin ba sai da aka aiko shi ga manzo Allah sallama sai ya samu amintaccin cewa shi shi amintacce ne zai ƙarshe mai kyau aka ce amma sai dai su ga mala'iku aikowar da Allah ya yi ma manzo Allah sallama gare su ba aikowa ce ta taklifi ba ta tashrifi ce yake cewa irsalu tashrifin ne Allah ya yi masu din don daukaka ne su samu daraja a ciki su Allah aka jingina su ma zuwa ga manzo Allah din sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine amma dai mu ne irsalu taklifin da mutane da aljanu su ne a wannan din wanda a dole su yi imani da Allah kuma dole su bauta mashi in ba su bauta mashi ba kuma akwai hukunci to shine Allah madaukin sarki yace a saukar da wani littafin daga Allah ne wanda yake al-azizi mabuwayi wanda babu wani abu wanda yake gagarar Allah madaukin sarki ko mina ne ko babu waɗansu jama'a waɗanda za su gagare Allah madaukin sarki akan wani al'amari nasu to sannan alhakimi ko mai hikima cikin duk abin da Allah zai yi sai ka isko akwai hikimar da ta dace cikin wannan abun ko da ko mutum bai san hikimar da a ciki ba to in ya aikata abun lalle zai iya haɗuwa da wannan hikima din tun da yanzu misali in kaddi ba irin abubuwa da shari'a ta dora muna sai kaga wani lokaci tare da cewa dai mu ba za mu iya gane hikimar da shari'a ta saya a yi abun ba amma dai sai kuma wani abu ya faru sai a gano cewa kuma amma sai dai ga wata hikima da yanzu a gani ta take misali yanzu kaga ai a shari'a ka gani idan mutum zai ibada sai aka ce mutum zai yi alwala kaga cikin alwallan nan mutum zai wanke hannuwan shi ya kurkure bakin shi ya wanke fuska da da kafafuwa da shafar kai da sauran da duk inda ake wajen alwallan din to kaga sai musulunci ta kana kaga kai ko ka san hikimar da ciki ko baka san hikimar da ciki ba da kai da abin da aka so kawai ka aikata tun da aka ce kai dukkan shi kenan to amma sai gashi wani iko na Allah sai gashi nan lokacin nan sai gashi an ka samu ga hikimar sai gashi ta bayyana ko a ce wata hikima ta bayyana a cikin abun tun da sai gashi an ka samu matsalar shin lahiyar corona ko sai ga ana cewa zanki wanke hannuwa ko shi to muku da ma kullum sai mu wanke so biyar din wurin sallah ka gani za ka ga tun nan wurin kaga an gano mu ke mu yanzu ba sai kaga sai sannan aka koya musu alwala su kenan sai da corona ta zo sai ga shi aka koya musu dole sai an rika yin wanke hannuwa sannan kuma wai wani bature ya taba rubuta wani lissafi yana magana akai cewa mamakin da yake wai abin da musulmi suke yi amma ya ce ya gano hikimat ya ce ga ka'ida akwai rashin lahiyoyin da aka iya ɗauka irin waɗanda aka samu gabaki haka wanda in ka ɗauki kohin da ka sha wani wanda adda wannan rashin lahiya sha ruwa da shi ya kana iya samu wannan rashin lahiya ɗin ya ce amma kuma sai ka su kuma musulmi ka isko masallacinsu sai ka isko nan wurin za a ajiye da ko tukunya ko wani bogiti da wanda aka zuba ruwa wurin da kohi guda wurin kuma kowa ya to ta ɗauka ana sha wurin shi kenan ya ce kuma ba a ganin kuma mutane suna ɗauka cutuka kuma sai ce abin da ya kawo haka nan saboda wannan abin da Muhammadu ya koya musu wanda suka wanke baki duk sanda za su yi wai wai alwallaki ne kan wai wannan alwallaki da akai wannan wanke bakin da aka ci shi ad dalilin ba a samu wannan rashin lafiya kaga ashe dai akwai abubuwa da waɗanda shari'a ta ce ayi to ko da dai mu bin musan hikimar ba to insha Allah a hankali a hankali wata rana ana iya samu wata hikima ciki tare da cewa ba wai ana nufin iyaka hikima kenan ba a'a wannan dai wani abu ne wanda ya bayyana mu yanzu gare mu ne misali amma dai shi Allah shi yasa hikimar da ta sai hadin shi yasa ake cewa kai tsayi imani da ake so mutum ya yi gare shi wanda ake cewa shi yasa wai da imani da da hankali suka dan yi tattaunawa wanda shi imani a hankali yake cewa shi ya gano dalilin da ya sanya an ka ce yin za a yi sallah a zankiyar alwala saboda ai ko da wurin ganawa za ka yi da wani babban mutum ko sarki ko wani muhimmin mutum ai ba ka zo haka nan duk da kura ga huska sai ka dan wanke huska ta haske haske sannan ka zo wuri ne yace to balle wanda zai ganawa da Allah tunda almusalli na jira ba hukumu mai sallah ganawa ne yake da ubangiji ne don haka ai shi yasa an ka ce ai alwala in ji hankali amma wai dan ɗaya mutum ya dante da haske da haske wurin ganawa da Allah din to shine sai shi hankali imani yace mai to amma yanzu abin da annan shine sai dai idan mutum kuma zai yi alwalat sai kuma yanzu kuma ya rihi yanzu yanzu ga koda huska ta akwai sanyin ruwa da sauran jiki ne sai aka ce kuma alwalar ta kare shi kuma kaga yanzu yan hasken huska aka bai ɗan to hasken yana nawa bai ce ko yana ba tun da yanzu yanzu ga gama alwalar to yanzu ya kiran da kaga yan magana yan hasken huska da aka bai ɗan to sai hankali ya ce to sai dai nan bai gane abin da aka kiran ba kam to sai ya ce mai to ga kuma wani ƙari ya ce kuma an ka ce in mutum yan nemi ruwa yana son ya alwalar ɗin ya yi bai bai samu ba sai ya dafa ƙasa sai ya taimaka shafa ga huska tashi da hannuwa ne kuma kaga an makarɓa ta huska kiran kaga huskan ma an kara basa shi da baki kenan ya haske aka bukatun da an dafa kasa kuma an sha haka huskan to nan fa sai ce to an ma kara basai da kan to kaga ashe me ya kamata iyaka dai in ka ga shari'a ta ce kaza to ko ka san hikima ko baka sani ba kawai ka dai da shi kenan a zana lahiya in kai ka ka samu lada sannan kuma abin da za a samu na wata fa'ida ciki kuma za ka same shi yanzu misali da yawa za ka ganin wani saboda irin wai shi gaye ne shi ya misali yanzu kuce da ya faɗa cikin wani abin sha na shi ko kunu misali ko fura ko wani abu ne na sha haka ya ga ramar ci mai masha wai saboda kuci ya fada ciki saboda shi gaye da shi ya amma kaga shi ko manzo Allah sallallahu abin da ya magana cewa in ya fada ma kamar ira durbayar da shi ya ciki sannan ka yabe sannan ka shayi abinka amma yanzu kaga wani gani za ka yayi kazata yayi haka nan ko to ka gani to da haka saboda cewa wanda wata lana gaba na wani ya taba irin wannan ya sai da maltina da madara fik haka ta ruwa ya zube wuri guda gaba ɗaya ya game ya ya mutse su haka kame ya ta yi fara sai kuje fada wai shi ke nan sai ce mai shafi ya fasa shansu shi ke nan kisha wani na kusa gari sai ce adi ba kare da ya zama da kashi sai a sace ga wani abubuwa da kuma shi ke nan to kaga yanar ne shi wanzu Allah ce a yawan nan din to amma sai gashi an gano eh lalle yadda manzo Allah ya fara da cewa shi kuje din a fiffike shi fukafukai ne guda biyu a gare shi guda daga ciki yana da cututtuka kala-kala daban-daban gare shi guda kuma yana da dukkan nau'uka na magani kala-kala duk suna ciki kuma in zai fadawa cikin abin shan na mutum sai ya mai keta saboda in zai fadawa hikin da ya san adda wannan cutar shi yake karawa an gane sai ya fada da shi ka kai mai gaye kana ganin ka durme da shi kai kazanta ya ji hama mai matsala ciki kai kuma saboda ka durme da shi kai kazanta sai ka ɗebe ya sama cutar ya tashi ka ɗebe ka ka shanye kuma shikenan da sunan ka ya tsafta to kaga kuma sai gashi ko kowa shi duka likitoci sun gano eh lalle akwai wannan abu to kaga ashe kenan akwai abuwa da yawa waɗanda shari'a zaka ga wanda ya zo hikimat shi Allah shi kaɗai san hikimat da a ciki wani lokaci wata hikima kuma sai bayan wani lokaci bincike ya kai bincike sannan sai a gano wannan hikima din wanda shi za ga an ka zo sai gashi wata rana tura suna magana akan da sun ka zo duniya wata suka cewa wai akwai alamun cewa watan nan ya taɓa tsagewa ce ake banza annabi to muku kaga kaga muku muku da annabi Muhammadu sallallahu alaihi ya riga faɗa mana cewa aikita da bata sa'atu wa shaqqal qamar wa in yaro kullu ayatin Allah faɗa mana ko can an tsage wata ko can ko to wai su sai sun kazo sanda suka ce akwai alamu ya taba tsagewa wai wata ne to kaga to kaga duk irin wadannan abubuwan dai da yawa wadanda shi musulunci ya riga ya gama da wannan a sai dai su wadanda ba cikin musuluncin ba sai daga baya ne a yanzu za su tayi su nemi wannan abubuwan din su sani din to shine shi Allah alhakim mai hikima ne cikin al'amuran shi sannan sai Allah madaukakin sarki yace a yace inna inna fi khalqi inna fi samawati lalle a cikin halittar samai wal ardi da kuma halittar kasai ai fi khalqihi ma shine cikin halittar su la ayatin yace wallahi akwai ayoyi dalatan mai nuni ala qudratillahi ta'ala bisa ga cikar ikon Allah madaukakin sarki wa wahdaniyatihi da kadaituwa ta ta'ala madaukakin sarki amma sai dai waɗannan ayoyin lilmuminina ga muminai suke ba ga sauran kowa da kowa ba saboda haka su muminan su kaɗai ne suke da watan a hanyoyin da za su gano cewa Allah madaukin sarki watan a waɗannan halittar samai da kasai din lalle akwai ayoyi gare su to sai Allah madaukin sarki ya ce wa fi khalqikum ba nan ɗaya cikin halittar samai da kasai ba sai ya ce wa fi khalqikum haka nan a cikin halittar kukan ku ƴan adam din shine ay fi khalqi kullin minkum a cikin halitta kowanne daga cikinku min nudufatin tun daga halitta ta yana digun mani summa alaqatin sannan koma ta jini summa mudghatin sannan koma ta tsoka ila an sara insanan hasad da zama mutun cikakke to duka shi dai akwai ayoyi na ikon Allah wurin sannan ba shi kadai ba wa ma yabuthu da duk abinda Allah ya yada ya watsa shine ya fariqu fil ardi abinda Allah ya watsa na halitta gaba daya cikin bayan kasa min dabbatin na duk wani abu da yake motsawa a bayan kasa aka ce hiya ma ya dubbu shine dukkan abin da yake motsawa alal ardi bisa ga bayan kasa minan nasi na daga mutane wa gairihim da waninsu sai Allah ya ce waɗanga abubuwan baki din da an ka zana lalle ayatun ayoyi ne su liqaumin ga mutane yuqinuna masu sakankancewa bil ba'athir tashi alqiyama sai kuma ya ce ba su kadai ba shi ma dai wa fi wa tilafil layli wa tilafil layli wan nahari wa ma
وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون
to shine sai Allah madaukin sarki yace don haka banda wadancan abubuwan da an ka zana ba su kadai ba haka nan wahtilafil layli shine wa fi ikhtilafil layli da kuma su sabawar dare wannan hari da kuma yini shine zahabihi ma tafiyar su wa maji'ihi ma da kuma zuwar su su ma dukkan su akwai ayoyi na Allah ba su kadai ba su ma ma anzala minas sama'i da abinda Allah madaukin sarki ya saukar daga sama min rizkin na arziki shine madarin ruwan sama li'annahu saboda shi ruwan sama din sababin rizki shine dalili na arziki ruwan sama nan da Allah ya sabkar fa ahya bihi al-arda fa ahya bihi al-arda rayar da kasa da suwa ba'da mautiha bayan mutuwarta sannan bayan wannan daga cikin ayoyin har yanzu wata sirifin riyahi da kuma watan jijjuyawar iska da yake yi shine taqlibiha jijjuyawar iska marratan junuban wani lokaci a bangaren dama wa marratan shimalan wani lokaci kuma bangaren hagun wa barizatan da kuma iska mai sanyi wa haratan da kuma iska mai zafi sai Allah ya ce duk waɗanda abubuwan baki ɗayan su ayatun yace dukkan su ayoyi ne amma liqaumin yaqiluna ga mutane masu hankali to anan in mun duba waɗannan ayoyi ubangiji madaukakin sarki ya fara mu da cewa inna fis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli la ayata in mun diba aya ta farko din cewa don da ma Allah ya nuna abubuwa ne na dalail qudratihi waɗanda suke tabbatar da cikar ikon Allah madaukakin sarki da kuma tabbatar cewa lallai shine wanda ya cancanta da abauta mashi din ba wani ba to anan waɗanga ayoyin da sun ba mu waɗanga labaran in mun ka kula zamu ga ya ce inna fis samawati a wal ardi anan la ayatin a cikin sammai da kasai akwai ayoyi na Allah madaukakin sarki to anan zamu kalli ƙarshen kowace aya da yace inna fis samawati wal ardi la ayatin sai yace amma lil mu'minina ga mu'minai aya ta biyu sai yace wa fi khalqikum wa ba yabthu min dabbatin shi kuma sai ce ayatul liqaumin yuqinuna sannan shi kuma da aya ta gaba sai ce waqtilafil layli wan nahari wama anzala minas samai min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa tasrifir riyah ayatu shi kuma sai ce liqaumin yaqiluna kaga kowanne daga cikin su da irin abin da aka cike da shi ya ta farko ta fara ta cike da almu'minina ta biyu ta cike da yuqinuna ta uku kuma ta cike da yaqiluna to shi ne aka ce dukkan su kuma suna da hikimomin da ya sanya suka zo suka cika da wannan din irin waɗannan kowace ayyukan ta cika da shi din domin idan mutum ya lura da halittar sammai da ƙasai din da Allah ya magana a wannan ayar ta farko din to lalle in mutum ya kalle sammai da ƙasai din nan zai tabbatar da cewa lalle ba makawa akwai wanda ya suku don bai yiwa a ce sammai din ga da ƙasan ga kawai ɗaya sai ɗaya ha gane su ɗaya kurun ɗaya ba a sanya sun kai sun ka zama ba bai yiwa akwai da an kai sun ka samu to wannan abin zai gwada ma mutum haka nan wanda shi yasa ake cewa daga cikin magabata waɗansu irin waɗanda suke cewa kai ba wani abu ai dun nature ce take yin komi da komi ba magana a cewa akwai wani Allah wanda yake abubuwa din wasu yanka shi za a yi muƙabala da shi ya da wani babban malami daga cikin magabata za a yi muƙabala da shi akan cewa ai lallai akwai ba wani abu wanda ba wani Allah wanda yake yin komi ya ce to shi kina an kasa ranar da za a yi mukabala da lokacin da za a haduwa da inda za a haduwa da kuma to lokacin da an ka tsara shi kuma sai bai ce da wuri ba sai ya swaba lokaci ya bata lokaci mai yawa ko da ya zo duk ya bata lokaci duk sun damu ya ce ya zanne ne yana zuwa sai suka ce mai haba kai ko ya za kai ka ce ka bata lokaci ka yi zaunen ka kai da tun ɗazu mana tun jiran ka ka ki zuwa sai ce eh abin da ya tsaye da shi wani abin mamaki ne ya tsaye da shi shi a dalili wato tsayawa ya yi ya hito zai tahowa wurin mukabalan nan sai kawai ya haɗu da wani icci sai iccin ya kawai yana kallo shi wannan abin ya kallo sai isko iccin sai ga iccin ya sare kai ne da ya sare kai ne sai dai ya susu ika ne zama ya mai da kai ne katako haka kuma ya mai da kai ne jirgin ruwa sannan sai dai kuma shiga cikin ruwan ya tuka kai ne da kai ne ya ce wannan abin ikon shi wannan abin mamaki shi ya tsakalo shi ya sa ya lalace bai to da wuri ba sai sun ka ce kai wanga irin ƙarya fa za a yi hakan ga sai ya ce oh to an gama mukabala to shikenan to to ya ce ya za a yi shi yanzu ice bai iya sare kai ne ya mai da kai ne jirgin ruwa ya shiga ya tuka kai ne amma sai halittar samai da kasai da kowa da kowa su kaɗai ka yayin kansu ka gaga mu kafa lakin shi ke na magana ta ƙari to zama da haka ka gani shi yasa aka ce to in mutum ya kalli su halittar samai din da kasai din lalle mutum zai gano cewa ba zai yi imani da tabbatar da cewa ba akwai wanda ya su din shi yasa aka ce sai ta cika da lilmumi ne da ita wannan aya ta farko din saboda wannan hikima din sannan idan mutum ya kalli halittar kai ne shi kuma da sauran abin da ya kama da shi yadin shi kuma zai ƙara samun yaƙini shi yasa shi kuma sai cika da cewa yuƙi nuna ne shi kuma saboda me saboda wannan din cewa in mutum ya kalli halitta ta bayan ka kalli halitta sammai da ƙasai sai ka sa ka yi imani da cewa lalle tabbas akwai Allah da ya yi su kuma sai ka kalli kai halittar takan kai kuma shi wannan abin zai ƙara ma yaƙini shi kai ma sai ka gano cewa eh to lalle haka ne ka san na makwacin akwai ilmul yaqini ko akwai haqqul yaqini akwai kuma ainul yaqini misali wato ilmul yaqin shine sai mutum ya rika jin labarin cewa akwai abu kaza misali misali yanzu aka gane da wanda bai zo Saudiya ba misali bai zo Makka ba wurin aikin haji amma dai ya san akwai Makka ko kaga cikin sani ne cikin ilimin da yake da shi akwai cewa ya san akwai ilimi ne yana da ilimin cewa akwai wani gari da aka cewa Makka wanda anan Ka'aba take kaga cikin shi aka ce mai ilmul yaqini kenan to akwai kuma ainul yaqini kamar yanzu misali sai ɗaya wanda bai taɓa zuwa ba yanzu kawai shi kenan sai ɗaya gashi ya zo maka ɗin kaga yanzu ya samu ainihin lakin don yanzu gashi iro da iro ya ga ka'abar da labari da yake da ita ya san akwai ta amma bai taba ganin ta ba amma yanzu sai ga shiga ta kaga ya ganta kenan to sai mi ti hakula kini kawai sai a ce gashi ya taba ko kuma har ya shiga ciki ai kaga ya kake nan ko ko kuma a ce mutum kila yana jin labarin cewa akwai garin na makka to amma ya san akwai shi din amma bai taba zuwa bai sai gashi ya zo garin kaga yanzu ya samu a watan ilmin a watan a ainul kini kenan to ya ana so a samu hakula kini shi kuma a samu wanda dan kaba kaba cikin garin makka shi kuma gaba da go kaga shi ko ya ka sanin garin kenan go to haka mataki barki da yake to shine kaga nan yanzu sai mutu ya kalli halittar samai da kasai ya kalli cewa lalle tabbas akwai Allah da ya yi su sun kasa shi imani to yanzu in ya dawo ya kalli kai ne fa ai ya samu ya gani a kasu daga shi kai ne shi ma kai ne ya ga kai ne din yanzu shi ma inda ba shi to wa ya halice shi wa inda misali ba wanda ya halice to shi a ya halice ya ga kai ne din haka ne kaga lalle shi ma ya tabbata shi yasa ya cika nan da cewa din watan a cewa yuqinun din saboda me saboda mutum zai samu yaqini ne akan wannan din ya samu din sannan in mutum ya saurari ya kalli kuma sauran halittun da Allah madauki sarki su ma halitta din da ambata din tun da kaga can ya faɗi sauran halittu bayan halitta kan mutum da komi to shine shi kuma nan wajen hankalin mutum zai kammala cika cicicip shi yasa ya ce liqamin yaqinun din shi kuma to anan waɗanda aka tatatun masu hankalin cika kun na gaskiyan wurin Allah maɗaukin sarki waɗanda Allah ba lambar cewa su ne masu hankali su ne waɗanda an malamai su ne waɗanda an masu hankali saboda wata ayar da Allah maɗaukin sarki faɗa cewa wa ma yaqiluha illa alalimuna su ayoyin da Allah yake bayani ba masu hankalta su su tabbatar da gane su yace sai waɗanda an masana su suke gane wa to sai kuma kafirai su kuma ba su ma da hankalin gaba ɗaya ma shi kuma shi yasa kaga a suna cewa ai laukunna nasma'u aw na'qilu sun ga ce ma kunna fi ashabi sa'id wai inda suna jiji na fahimta kuma inda suna da hankali da ba su kasance cikin wata kaga su ma sun tabbatar da ba su da hankali kenan kaga kenan bangaren mu'mina ne a cikin aka samu masu hankali ciki su kuma kafiran su ne abba su da hankali din to kaga anan wurin shine ubangiji madaukakin sarki ya gwada mana anan sannan bayan wannan kuma da ubangiji madaukakin sarki ya ce inna fil inna fi khalqi inna fis samawati wal ardi ana yace ko lalle a cikin halittar samai da ƙasai to sai ya zama kenan kaga akwai hasfu mudafin a wurin din wato shine inna fi khalqis samawati wanda an shafe mudafin din ilayhi ne to dan haka tunda an shafe mudafin din to sai ya zan ta za mu gano akwai shi sai mu gano shi ne a can cikin ayoyin da ayat suratul baqara da kuma ayat suratul ali imran ta suratul baqara take cewa inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wannahari walfulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa har zuwa ƙarshen ayashi kuma kaga sai tace inna fi khalqis samawati wal ardi ko kaga sai ta ambaci kalmar al-khalqi din nan kuma sai an kace inna fis samawati wal ardi kurum ba a sa khalqi din ba da kuma ayar da a cikin suratu ali imran ita kuma cewa inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albabi alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار kaga ita ma wannan aya sai ta bura da inna fi khalqis samawati wal ardi din kaga kenan sai suka fassara mana wagga ayat na an ce inna fi samawati wal ardi kurum wannan ce ayoyin su kuma na fakar da ali imran su kuma suka ce inna fi khalqis samawati wal ardi kaga sai suka yi bana a gano su ne su kara bayani a fahimci wannan din ah to shine ubangiji madaukin zaki ya ce ai wannan to wannan shi yasa kaga ake buƙatar mutum ya zamo watan mai yin tunani tunda nan kaga abinda Allah yake so a gane wai ma'ana shine nazari da tunani akan halittar Allah madaukin sarki tunani akan haƙin aya watan Allah madaukin sarki amma kada mutum ya yi tunani ga shi Allah ko an gane in mutum ya ce Allah zai tunane kan shi to matsala za a samu saboda me saboda shi dan dama yana shigowa ga dan adam ya sanya masa wasawasi kala kala da farko sai ya ma mutum shimfiɗa kawai mai kyau ne sai ya ma mutum shimfiɗa ya sa maka ta tunanin kai Allah shi ya halicci ka diba ga an halicci sabbai ga kasai ka kalli girman halittar su ya dawo ya kalle ka kai ma ga halittar ta kai ma da aka yi bayan wannan sai kuma daga nan sai ya ce maka to wai shi kuma Allah wai waye shi to sai manzo Allah sallama ce da ka je an fara wannan ce to shi dan ne maza maza kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai don haka a takaice da shi abinda Allah madaukakin yake bukata dai watan tunane amma cikin halittar Allah ba cikin ba cikin Allah din ba shi yasa wani hadisi yake cewa tafakkaru fil khaliqi wala tafakkaru fil khaliqi ku yi tunani a cikin halittar Allah amma gar ku yi tunani cikin shi Allah din ma'ana shi zatin Allah ka ce sai ka gano yaya Allah yake shi ya sifati a a iyaka dai akwai sanin Allah na tunanin Allah wanda masana din a arife malamai suke yi akwai kuma wanda ba malamai su kuma za su waɗanda ba malamai ba to su da tunanin su yayi kokari ya tsaya a wajen tunanin halitta Allah din don su gwada musu ikon Allah din amma saura shi kuma wancan yana hannun malamai ne wanda za a san sifofi na Allah da kaza da kaza da sauransu din nan wannan shi yasa kuma kowa daidai karfin wannan tunanin nashi kuma daidai karfin tunanin nashi kuma daidai a matsayin da zai samu shi yasa wata rana daga cikin sahabbai miqdad bin al-aswad radiyallahu anhu sai yazo wurin sayyidina abu wurin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu da yazo wurin sayyidina abu huraira to sai ya ji sayyidina abu huraira yana cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa tafakkuru sa'atin sai ce khairun min ibadati sanatin mutun yayi tunane na ikon Allah na awa ɗaya ya ce ya yi mutum ya yi shekara ɗai yana ta ibada kawai wanda tunanin kawai na lokaci guda bayan ya basa yadda na abu huraira sai kuma ya taurin sai da na abdullahi bin abbas shi kuma radiyallahu anhu shi kuma sai ya ji shi yana cewa tafakkuru sa'atin ya ce khairun min ibadati sab'i ya ce sab'atu sinina sab'a sinina shi kuma khairun min ibadati sab'i sinina ya ce shi kuma ya ji yana cewa manzala salama ya ce mutum ya yi tunane na awa ɗaya to ya fi mutum ya yi tunane ya yi ta ibara har shekara bakwai shi kuma shi kusa abin bashi mamaki to can ya ji wancan ya ce shi ibara shekara guda abu hurera kenan ko haka ya ce shi kuma nan ne ibn abbas shi kuma ya ce a ya fi shekara bakwai mikdadu bayan ya basa yadda na ibn abbas kuma sai wani sai na baka siddiqu shi kuma radiyallahu anhu da ya zo wuri na shi kuma sai ya ce sai ɗaya bashi labarai ya ce ya ji manzan Allah salama shi kuma yana cewa tafakkuru sa'atin ya ce khairun min ibadati sab'ina sinina shi kuma sai ya ce mutum yayi tunani na awa ɗaya cikin lamarin Allah to ya fi da mutum yayi ibada ta shekara saba'in to shi sai abin gada ji ya ɗore ba to wancan ya ce shekara guda wancan ya ce bakwai wanga ce saba'in kuma to sai ya wuri manzan Allah sallallahu alaihi yanzu ya faɗa maza Allah ce maza Allah ni na zo wurin Abu Hurairah na ji ya ce mutum ya yi tunani cikin lamarin Allah na shekara ɗaya na awa ɗaya to ya fi da ya shekara guda yana ta ibada ya ce kuma da taurin Ibn Abbas shi kuma sai ya ce ai da mutum ya yi tunani wata mutum ya yi tunani na awa ɗaya ya fi da ya yi ibada na shekara bakwai shi kuma ya ce bayan na banda kuma da taurin Abubakar Siddiqu shi kuma sai na ji ya ce shi kuma ya shekara saba'in shi abin ga yake saboda shi kamata ya ji abin ga guda misali sai ya ji kowanne haƙari aka samu to shi ne sai manzo Allah sallama ce eh to haka ne ce amma duk da haka nan a kira man suwa yace ka ce ka kirawo sayyidina Abu Hurairah din da kuma shi Ibn Abbas da kuma sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhum sai ce kirawo su sai ce a me sun ka ce sai an ka sake mai ta din gaban manzo Allah sallama din sai manzo Allah ya ce to masha Allah to yace yanzu kai Abu Hurairah yace shin sai ya ce musu duk gaskiya ne kun kai amma abin da nake so in tambaye kai Abu Hurairah cikin mi ka kayan tunanin kai wanda ka samo cewa wannan tunanin ya fi na shekara ɗaya sai ce to shi tunani ne wanda ya yi yana yi ne da cikin halittar samai da ƙasai da kuma sassaɓawar dare da rana ɗin da aka yi kamar nan wani ayako cewa inda fi samawati war ardi la'ati can inda kisha wata lafin laili wannan hari da an hada da su wani to abu hurairah ce to su yaka tunane shi ya sai manzo Allah ce lalle tunane a cikin halittar samai da ƙasai din da saɓawar dare da rana lallai yi ne na awa ɗaya to ya fi yin ibada ta shekara ɗaya ne wannan gaskiya ne sai an ka zo ga abdullahi bin abbas shi kuma kai kuma da kace kai kuma shekara bakwai fa shi kuma nashi tunanin ina ne yake yi ne wanda ya zama ya fi shekara bakwai shi kuma ibada shekara bakwai sai ce eh to shi kuma abin da yake tunane yana tunanin mutuwa ne da kuma abin da zai biyo wa bayan mutuwa din sai su shi kan nashi tunanin yake manzo Allah ce eh lalle wannan gaskiya ne kam lalle tunani cikin lamarin mutuwa da kuma abin da zai biyo bayan mutuwa tunda bayan an mutu sai mutum ya gano akwai shiga kabari bayan shiga kabari akwai abin da zai faru cikin kabarin wa sannan kuma bayan abin da zai faru kuma akwai tashi alƙiyama da za a yi dan ka tashi alƙiyama kuma akwai wahalhalun da za a fuskanta ciki sannan akwai hisabi akwai kaza da to shine yace to lalle mutum yayi tunani cikin irin waɗannan din lalle tabbas na awa ɗaya ka yi wannan tunanin ya fi ka yi shekara bakwai ɗin kana bauta ma Allah ɗin to sai mai shekara saba'in sai na baka sidiku shi kuma ko shi kuma aka ce to shi ko menene abinda a tunane ne da yake cewa shi na shi tunanin ya fi watan a yi na awa guda ya yi shekara ibada shekara bakwai shekara saba'in to shi ne sai ya ce to shi ya ce manzala ni inda nika tunane ya ce al'umma manzala nika tunane ne shi al'umma mu yaka tunane shi na baka sidiku ne ya ce saboda haka mu abinda ya kacewa ne gare mu yaya Allah za a yi dai a ce Allah ya tsiratar da mu ba wahala kawai da mu shige aljanna ya ce shi jin ya kai dadai a ce in an ka ta lahira za a aminta za a yadda shi shi duk asa al'umma manzo Allah gaba ɗaya aljanna duk duka shi a mai girma mai faɗi da yawa duk ya cika wata shi kadai kowa shiga aljanna shi kadai shiga wata ya ce da yana yadda da haka nan subhanallah to shi ne sai ɗaya wa zala ce lalle wanga tunanin kam tabbar ya ibada shekara saurin to kaga ai kaga in ka kwalli tunanin nashi ai ya zo tun da ai manzala shi ai haka yake goshi ko to kaga ai tunanin nashi ya so ya hararo tunanin manzala salama tun da manzala shi da ma abin da ya kata sai yana al'umma ce al'umma ce dai kawai to sai ga shi cikin al'umma ta shiga wani shi ma yana wannan tunanin to kaga ai abin ba dan karfi bane ba to dai ko dai me annan dai shi wanga tunanin dai to shi Allah yake so kawai dai ka zanna ka ta nazari ka kalla ka halitta ga sama ka ga sama din ga yadda suke da fadi ga ta daga sama da yawa Allah ya mana ruwa ce wanda kaga duk wata ruwa da za ka yi ba wata ruwa da za a yi wanda za ta yi tsawon sama ko rabin rabin ko da tun da ana magana dai sama ta ɗaya ma zuwa gari shekara ta ta yi shekara ɗari biyar tsakani da tsakanin sama ta ɗaya zuwa ta biyu shi ma shekara ɗari biyar in ka lissafa ɗari biyar biyar so bakwai ka gani tun da an samu ta yi shekara dubu uku da ɗari biyar kenan zuwa sama ta bakwai kuma yan an ka zo sama ta bakwai din sannan za a fara tafiya ka gani ba an gama ba yawwa ba a gama ba tunda kaga lokacin da an kai Isra'i da Mi'raji da manzo Allah sallama ai kaga lokacin zuwa aka yi da an kai sama ta bakwai dan an hakuri an kai magana tukiwa ko shine zaka je na cewa wala qadar ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha nan yana magana cewa ya ga malaka jibril a can din saboda shi malaka jibril shine shugaban mala'ikun to kuma anan kujera ce take din daga bakin na yace shi to sai manzo Allah ya ce mai to kuma kai ku magana ta kai an mai gwada haya kuma ka kama kujera ka zana saboda ana zaune sai zana kujera sai da matan take yace to aiwa ma minna illa lahu maqamun ma'lumun yace to ai mu cikin mala'iku kowa sai inda bai wucewa yace shi kai iyaka ta nan bai wucewa nan da saboda kaga wato shine manzo Allah to sannan aka ce raf raf shi ne ya zo manzo Allah ya bada labari ce rafraf shi ya zo ya wuce da shi ya duk da yake na ji wani ya ce shi kuma annabi ba bai san abin da ya wuce da shi ba to rafraf a suna abin da ya wuce da manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam aka ce aka yi abin da aka yi a inda aka yi da abin da aka yi din dai to shine kaga a takeice wato a tunane din shi Allah yake bukata ya zama ana tunane cikin al'amura na Allah to shi yasa yake cewa din duk cikin wannan ga halittar baki ɗaya din akwai lalle ayoyi masu tabbatar da kaidaituwa ta Allah wa fi khalqikum da kuma cikin halittarku wa ma yabuthu min dabbatin da yace na abin da yake watsawa a cikin bayan ƙasa kada mutum ya dauka ai tunda an ce dabba ai shanu aka nuna tumaki kai ma kana ciki kai ma mutum din duk da kai yake duk sunan mu nan dabba din don haka iyaka dai kawai a ce wa dabba ce mai hankali wa ganin kuma mara hankali ce kawai shikenan mu dan adam masu hankali ko to shine kawai amma duk sunan mu dabba din to a yanzu misali da Allah yake faɗa cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha yace kullun fi kitabin bingo yace to ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha da Allah yace ai ka ganin cewa Allah ya babu wata dabba a bayan ƙasa face arzikin ta ga Allah yake to in ka ce misali dabbobi da aka nuhi banda mutane to su kenan mutane arzikin su ba ga Allah yake ba ka gani saboda haka duk da suwa don haka shi yasa ake cewa watan duk abin kullu ma ya dubbu ala wajen hil ardu duk abin da ka yana motsi bisa ga bayan kasa to shi ake ce ba dabba din to shine Allah yake nufin duk dai wani abu wanda kaga yana motsi bisa ga bayan kasa wannan abin mutum ne shi ya dabba ne shi ya wani kwaro ne shi ya ko ma dai menene dai in dai mai motsi ne to sai Allah ya ce dukka da su Allah ya shi ne ayatul duk ayoyi ne da Allah ya su din don su zamo watan a gano ikon Allah din shi yasa kaje wani malami ke cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun kowane irin abu ya ce akwai aya da take gwada maka cewa Allah shi shi kadai yake duk abin za ka kalla din yana gwada maka akwai Allah don shi wannan abun inda ba Allah da yi shi baka gani ne shi abun to ashe kenan duk abin za ka kalla yana gwada maka Allah ne kenan ma'ana ba ana nufin ya zama Allah ba kawai ne sai ana nufin ya zama Allah ana nufin zai gwada maka akwai Allah don inda ba Allah da yi shi baka gani ne balle ko haka baka balle ka san shi balle ka san ya yake din to ka gani to shine yake cewa wa min dabatin din wa ma yabusu min dabatin yace ayatul liqaumin yace ayu ne ga mutane yuki nuna masu sakankan cewa da cewa akwai tashar kiyama wa talafil layli wan nahari da sabawa yini da dare wato shine ta inda za ka ga ana nan kowane lokaci sai gashi gashi awoyi idan lokaci na dare za ka ga lokacin da dare nan zai yi da yayi tahuwa zai in kuma lokaci yayi da kadan kadan shi ma za a ci tafiya ana nan zuwa asuba misali go kaga so da asuba za ta yi hasken alfijir zai fara fitowa kaga lokacin kaga akwai sauran duhu duhu dai shi ma da kadan kadan sai gari ya waye sai kuma sa ta waye shi kina ga da gari ya har rana ta tushi kenan da kuma kowanne ya sa aiki ne kuma kowanne bai fasa aikin nashi ne haka za a yi ta yi har tashi alkiyama kullun yajri li ajalin musamma kowanne daga cikin su yana tafiya ne zuwa wani lokaci wanda Allah watan ya iba mashi wanda za a tashi alkiyama kenan wanda za su kare wannan aiki su mata su ibada kenan abinda Allah dora musu kenan to wannan saba din dare ya tafi watan yini ya zo yini ya tafi dare ya zo to Allah ya ce duk suna daga cikin ayoyi ne in Allah ya gada ma sai ya kawo guda ɗaya shikenan ba ta kana sai a yi tazarce misali a ce rana ɗaya ci ko sai a ce rana ɗaya ci ba dare ne kuma da an sha waya ba saboda haka sai an shawa saboda ita ranar da ya hankace ta kaɗai ce za a ɗorewa baki ɗayanta ba ba dare to na farko dai wani ko yanayin biɗa kuɗi ne da ya kai bai huɗa ya huta don da yan dai gana ta samun su ɗin dare ba ya balle ko ko ya watsi ko abai shi ma ta ya kwanta to ba hatsaya za ya huta ba to rashin huta shi ko ya ce ya kawo mai matsala da rashin lahar jiki shi ko tun da ba da za a ɗora wannan rashin huta ɗin ba ji ba gani ko shi kuma a ce ta ki tambayin mutum ai bai yiwa in kuma an ka ce daren ɗaya ne shi ma ba rana shi ma akwai matsala tun da yanzu an gaci daren ɗaya ne to yanzu ya za a yi ma sana'o'i mafi yawanci da ake zuwa cin kasuwa noma da sauran abubuwa da ake ta yi ya za a yi to kuma a ce a samu wannan damar da za a yi wannan abin in duk dare ne gaba ɗaya ba hasken rana dole sai da wannan za ka isko kowa da irin kala aiki ne wani kala sana'a ta misali kaga ta dare ce wani kala sana'a ta rana ce amma dai mafi yawancin na ranar ya yawa ɗin mafi yawanci irin ma sana'a gadi hakan ga ko wasu ne sun kafi sana'ar dare sai wasu masu soma kama da suwa amma dai mayawancin su ta rana ce to yanzu inda daren ɗaya ne shi ko ba rana fa kaga shi ma akwai matsala ko ma irin haɗuwa da irin miyagun ƙwari macizai da sauransu kaga sai an tashan wahala tunda ana noma cikin dare ya kaga akwai haɗari to kaga ni to amma sai Allah ya sa akwai dare akwai rana saboda haka in rana ta yi shikenan sai su kama kansu ku mutane kowa ce kama nashi harkoki in kuma dare yayi kenan kai mutane kai ka take kama kai ka take ka kwanta ka huta waje an Allah ne ba sa da ma Allah ce kusan matsayin su tura yake shi dare din to kuma da ma kusan waje an shi kuma ai shi ya sai ko su bata kuma shi kuma shi dare din saboda haka don a kwanta a huta don haka shi kuma rana kuma don a ce a nemi abin da za a ci to wannan shi yasa ya haka kuma sannan bayan wannan in da dare ɗaya ne ba ko kuma kamar ranar da muka fara ba da misali sai in rana ita kaɗai shi za a yi yanzu auna ha gani lokacin da aka tsanin zahin bazara ya kaka jin rana ai ana jinsa da ranar nan go to ba ma ranar ɗaya ba in daren ma ya sai ta biyo mutane a cikin dare ɗin in ka to ka yi shi hada baka aza wani abu mai kauri ba ko katifa ko wani abu ba ƙasa ai za ka jiya ko saboda zahin tasowa zai ka ga waga da da ranar can an kai ta wucewa daren ya taho amma duk da haka nan ga zahin ta ya biyo mutane a cikin dare ɗin to inda ba daren a za a yi ɗin wannan nan akwai daren kenan fa ka gani sannan ba wannan in dare ɗaya shi kaɗai yanzu inda a ce dare ɗaya in za a ce a yi shuka shikkan nan ba ta yi abin kwarai ita kuma don duk shikkan da ba ta ganin rana ita kuma ta yi abin kirki ita kuma kuma in kana so ka gane wannan din in kana da wata babban ice ko ɗoruwa ko wani abu gona ka yi shikka cikin inuwa ka gani yana yana yi abin kwarai wallahi ka cikin wanda can waje bai in dai ice ne mai faɗi ya ya inuwa sosai ya baji da yawa to in ka yi shikka cikin inuwa ta shi kuma ya abin kirki ne wai abin da yasa saboda bai ganin rana da yawa shi yasa hasken ɗaya da zai yaka ɗan gini nata amma dai ba yajin tana bugu ne kaga ashe kowanne daga cikinsu akwai fa'idin da ke da ita dukkansu to shi yasa Allah ce wata lafiyar laili wannan harin suna da wasan ayoyi na Allah wa ma anzala Allahu minas sama'i min rizqin da abinda Allah ya saukar na arziki daga sama aka ci shine madarin ruwan sama wato ruwan sama shine ake magana cewa wanda Allah ya saukar din wanda su ruwan sama din su ne arzikin baki daya domin da su ne ake samun abinci da su ne duk wasu abubuwa gaba da ake yin su shi yasa zaka je yana faɗa cewa wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna arzikin mutane baki daya yana sama dinni da kuma abin da an kai mana alƙawari na aljanna shi ma duk yana sama saboda in yanzu da an ce maka ba ruwan sama duk komai ya gama lalacewa kenan an gama a to yanzu mutum da zalan bai da abinci ai harka ta lalace to ruwan kuma sai an yi sannan aka samu abincin duk tare abin da aka rike bai da wata fa'ida shi yasa ake bada hikayar wani sarki da aka yi wanda a sai zan aka yi wata irin yunwa mai tsananin gaske a ƙasarsu wadda yin wata wuce hankali wanda aka kai babu komai na abinci zaci har komai ya ƙare tun irin ana ɗaukar irin sai talakawa na waɗanda an na ƙasa ƙwarai su ta fara taɓa an kai ta mutuwa abin ya kai wuce ki waɗanda a talakawa na ƙarshe an ka dawo da ‘yan matsakaitan mawadata an ka gama da su su ma an ka dawo ga waɗanda an mayan mawadata su ma aka ƙare su har sarkin shi ma da sai ga harka ta kawo gaira ga gidan sarki inda tsaba kuɗi zinari da- ga sunan birjit amma hada da ba abinci kuma sarki shi ma sai ga shiga mutuwa shi ma ta zo haka ne sai ɗaya rubuta ga takarda ya rubuta cewa lallai abinci ya yi kuɗi muhimmanci ya ji wata takardar shi ma na ya mutu ɗin ana nan sai ga waɗansu mutane su kuma da wasu ƙasashen suka ji labarin wannan yunwar da aka yi can ɗin sai sun ka taso su zo nan inda aka yi yunwar da kayayyaki na abinci don sai a samu riba da yawa sun ka zo da kayayyaki na raƙuma ta yamai nisa sun ka yi wa an ka zo garin da sun ka zo gari to sai guda daga cikinsu ya shiga har ciki sun ka iskudu ba kowa gari duk an mutu fanku a sun kai ta yawon amma haka dukiya nan bai ji ko ina kuma sai dai ba abinci abinci rashin abinci ne ba ta matsala tun da kana ganin ku- yanzu kana fama da miliyoyin kuɗi amma baka cin ko naira dubu guda baka cin ta ga baki ka misali ka ce ka ci ko sai dai ka ce ka sai wani abin abincin ka ci ita kuma kaka saboda abinci yayi ta muhimmanci sai ka bada ita a baka abinci ko saboda yayi muhimmanci gare ka to karshe sai ɗaya daga cikin su ya shiga gidan sarki ko da ya shiga su ko ga sarki ya mutu shi ma amma sai ya ga wasiƙa ya ga ya rubuta cewa abinci ya fi kuɗi muhimmanci shi kuma sai ya zo to su kuma tun da an tawo su can ƙasar suna da abincin kuɗa ba su da suwa ba su da kuɗa ma ya akwai abincin su can ƙasar su nan kuma yanzu ga sun taho inda akwai kuɗi amma ba abincin sai suka ga abin da ya kamata bari su juye wannan kayan abincin da suka taho da shi din su zuba shi nan sai su yi kayan kuɗin ka kusan kuma ta yaro da raƙuma da zina da aka ga an kwashe abubuwa da yako amma shi kan wannan da ya ga takardar na ya ce ya yi nazari ya ce shi dai kan ya ga shi dai bai zubar da abinci ne shi kam shi kam bai kwasa kudin nan da abin ne zai koma abinci ne zai koma da shi su kuma kowa ya zubar da nashi ya kwashi abinci ne sun ka tsaya sun ka kama hanya zuwa ta haya an ka zo ka hanya sai an ka fara samun matsala don an ka kai an ka fara jin yunwa kuma ba abincin da za a ci shi ko shi da kayan abinci su ko ga kudi amma ba kayan abinci an ka kai ga abu ya ɓaci ya za a yi ya ce to yanzu kam ko yana ba su abinci sai in kowa yana yadda ya ba shi kudin da ya ɗauku sannan ya ba shi abincin zaci kuma ga ta yamma nisa in ba a ci ba kuma mutuwa za a yi shi ke nan sun ka yadda ya ba mutuwa abincin da za a ci wannan ci guda ya ba shi duke da ya ɗauku ɗin shi ke nan an ka zo kuma kame a kai kuma bayan tiyata tiyata kuma yanzu tun da kakare bai yiwu a ce ɗaya rana misali cin abinci guda za kai ko kuma kwana biyu ko kwana uku kai ci guda da shi ke na kabari ya kana an ka sake bukatar abinci har yanzu da shi ɗaya da abinci ba su da kome sun ka sake wuce a ya ce to yanzu kam daɗa sai dai magana raƙun masu kuma kayan can da na kuɗi yanzu kuma raƙuman da aka ɗauku kayan da su ba ya ayar da za a bashi gaba ɗai shi ke nan sai a iya ba su abinci sun kace su yadda saboda dole ana gudun mutuwa ta ya ta ya shi magana uku shi ma dai har yanzu an ka sake buƙatar abinci ya ce to yanzu kam in kun yadda ku ku zamo bayi na gaba ɗai in ba ku abinci to shi ke nan sun ka yadda haka nan har an kawo gida yanzu ka gani ya zama dukiyar su a kawo ta zan mallaka ce raƙuman nasu ya zan mallaka ce su kan su sun zan mallaka ce su zan bayi ne subhanallahi ai kaga abu ya girma da yawa to kaga ashe abinci ya haifar manci kenan an ka dawo gida an ka zo gida sai ya ce to yanzu amma shi zai masa wata alfarma su juye duk dukiyar da an ka zo su su ta yadda ya sallame su kenan ya yauta su kaga kaga dai karshe dai lalle abincin nan ya yi kuɗi mai mace amma duk da ke ai magaranta sun san da haka nan ko tun da ya mutu ya lissa da yadda ba ga cikin buhu ne la halo yana da buhu biyu ko uku kuma gashi yanzu ake cikin damana amma dai kalamci bai rasa buhu ne uku zuwa hudu zuwa sama ko na masara ce ko dawa ce la halo to insha Allah zaka isko yana dan natsuwa bai da abin amma inda matsala take ana da wana ba kai sanda za a cewa an samu wani abinci ba amma ya gabe da ko rabin buhu bai da shi na tsaba kaga ai shi a da tashi hankali to yanzu wannan tsaba yana da ita ko da bai da ko naira aljihu ne ba ya komi saboda gane ka sun da akwai abinci ba matsala to saboda haka abinci ya fi kuɗin muhimmanci wannan shine a watan ruwan sama din su ne ake samun abinci da suwa sannan duk wani abu na kyale-kyale da wani ado da mi da mi sannan ya yiwu in ba a samu abincin ba gaba ɗaya sai a ya mace tunda haka na ganin mutum shiga cikin talauci matsananci da yawa ai sai haka mutum da ya biya rikici ko da in ka san shiga wanda yake yau sai ya shiga wani hali da ka kalle shi sai ka ga ya zama abin tausayi saboda jikin nashi ma duk ya canza ko miyan shi ya canza saboda halin da ya shiga din to wannan shine Allah yake cewa wannan arzikin duka shi ya saukar da shi fa ahya bihar arda ba'da mautiha wa tasrifur riyahi da kuma jujjuyawa na iska da Allah yake yi shine iska da yake faruwa a wani lokaci iska bai kada bangaren dama wani lokaci bangaren hagun wani lokaci kuma iskan ka ji shi mai sanyi wani lokaci mai zafi Allah shi duk shi yayi su kuma ayatul ayoyi ne liqaumin yaqiluna ga mutanen don su yi hankali sai Allah madauki yake ce tilka aya tilka wadancan ayoyin ayatul lahi nataluha alayka bil haqq fa bi ayyi hadithin ba'da allahi wa ayatihi yu'minun ويل لكل أفاك نثير يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم الله أكبر a to sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa tilka to waɗancan ayoyi da anka ambata farce ayatullahi ayoyi ne na Allah hujjatuhu hujjojin shi kenan addallatu ala wahdaniyatihi mai nuni bisa ga watan kadaituwar Allah madaukin sarki wai ma'ana shine wanda yake yana gwadon Allah shi kadai ne don da waɗanda abubuwan da aka zanawa inda Allah ba shi kadai bane duk sai an samu matsaloli kansu tun da dai misali Allah nan guda biyu ne matsala za a samu mai dimbin yawan gaske don dai dole sai an samu sabani don bai yiwa dai a ce Allah guda biyu ne kuma a ta lahi alau ba tare da an samu sabani tsakanin su ba tun da yanzu misali ko da ko ba cikin wuri guda suke ba yau a ce Allah sama da yake na ƙasa da ba misali ai kaga yakan dai nisa tsakanin annago tun da yanzu mun kace shekara 700 a tsakanin ai 3200 a tsakanin nan nan zuwa sama ta bakwai to ko da can wani Allah yake wani yana nan sai an samu matsala din dai nan sai wata rana sabani ya faru tunda ka daga shi Allah sama wata rana cewa zai ruwa zai yi wasa ko da sama din na kasa yace shi ko bai da mai ruwa a jiki mai kasa ba ko to kaga eh haka nan ka samu wannan kaga shi ko don ya gurci ka iko ne cewa zai sai yayi ruwa tunda za a yana ubangiji yana Allah ya ce zai abu a ce hana shi ko kaga cewa zai sai to eh ha kuma kaga sai a samu matsala shi ko na sama shi kuma inda a ce biyu din ne yace bai yadda ana kunna mai wuta ana bata mai sama da hayaki ba aya a shi kuma kuma shi ko na kasancewa za sai an kunna tunda da shi mulki ne ne ko to ya kai shi ma kaga an ka samu wannan hadari sai ayi hada tsakanin Allah da Allah ai akwai matsala wanda ko dai tsakanin babban mota da motar an kai hadari an kai karo ai hadarin ba ya shawo wallahi to amma sai ya zama shi Allah shi kadai ne kuma ko wurin halitta da sai an samu sabani inda dudin ne don dai wata rana wani Allah da cewa za a mace za a halitta tun cikin cikin mahaifa guda ce a namiji ya kaso ayi ko nan wani tun nan rikici sun muke kaga to amma Allah ya zama shi shi kadai ne wanda ya kaso haka nan kawai zai yi saboda haka shi yasa in yayi abu ne kuma la yusalu amma yafalu ba wanda ya ce Allah don me kai kaza to saboda haka a shine ubangiji ba dauke zai ce waɗannan ne ayoyi ne masu gudun watan kadaituwa ta din sannan sai ya ce natluha muna karanta su gare ka shi na kusuha muna kissanta su alaika gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil haqqi da gaskiya don haka shin wai yanzu waɗanga kafiran makka duk irin waɗanga dalilai da hujjoji da aka ta gwada musu ga sunan shin wai yanzu fa bi ayi hadithin yanzu da wace magana ce ba'dallahi bayan magana ta Allah wa ayatihi da ayoyi na yu'minuna to da mi za su imani wai ma'ana shine ayi hadithihi wai maganar Allah madaukin sarki huwal qur'an shine alqur'ani wa ayatihi da kuma ayoyin Allah shine hujajuhu ayoyin shi wato hujajihi ayoyin nashi din shi in ba su yi imani da ayoyin da Allah suka na alqur'ani ba da kuma duk dalilan da yake tabbatawa bashin da mi za su yi imani wasu to yanzu wanda alkur'ani bai shirye ba da mi zai shirye shi kenan kaga wannan abin da abin da zai shirye shi yasa zaka gani abubuwan ga sunan kala kala wani haga Allah ya taimake shi da shari'a ce da alkur'ani da hadisi da maganganun malamai na fiqh da sauran dukkan mutanen kirki bi ya yarda da su ba wani ka isko shi kuma ya ce maka a'a shi ya yarda da qur'anin dai shi bai yarda da wani duk wani hadisin duniyar nan bai yarda da su ba ka san akwai waɗannan su ma wanda duk sahihul bukhari muslim tirmidhi na sai duk bai yarda da su ba gaba ɗaya to akwai su saboda haka su dai qur'ani kawai shikenan kaga shi ma da wannan nashi ta ya kenan har ma ya tashi ma sai ya kawo hujja daga ayat ai Allah cewa ya fa bai ayi hadisin ba'da Allah wa ayati yuhinuna yawa saboda haka to shine sai dai ya kawo hujja da daga ayat wani kuma ka isko gashi nan din dai ya yarda da alqur'ani da hadisi sai ka isko amma kuma wasu manyan bayan Allah shi bai jira su ba haka dai aka ta kowa da irin yanda Allah ya shi to amma dai da zaran Allah ta maki mutum ya zama wata shi baya cikin wannan layi yana cikin layi guda mai kyau shi kenan mu dai muna cikin layin da mu yadda da alkur'ani mu yadda da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu yadda da manganu malam fiqh baki ɗayan su sannan duk wani bawan Allah mutumin kware na Allah mu yadda da shi shikenan saboda haka haka mutum ya zanna lahiya kaga ka addinin ka lahiya lau kuma ka zanna lahiya da kai da duk manyan mutane bayan Allah baka zage kowa ba cikin manyan bayan Allah na kwarai ba balle kuka samu matsala akai to shine Allah madauki sarki ke cewa a wailun yace kalma azaba ta tabbata aka ce kalma ce ta azaba shine wailun din aka ce kuma wailun din nan watan wai wata unguwa ce cikin wutar ita kanta wai sunan unguwa ne kamar da ka san a gari ko ai gari yana da sunaye na unguwanni daban-daban ko aka ce ita wannan sunan wata unguwa ce cikin wuta kuma ita wannan unguwar ta fi kowace unguwa muni wai ita kanta wutan ma tsoron wannan wurin ta kai ne subhanallahi to aka ce wai shi da ake nufi da wannan wailun din aka ce wannan wailun din to ya tabbata li kulli affakin ga dukkan mai kirkirin ƙarya kazzabin mai ƙaryaci a filin mai yawan sabon Allah wato su ne waɗannan kafiran da ba su yi iman da Allah ba suna yin abin da sun haga dama to Allah ce wannan kwarin na musibar wannan azabar ya tabbata gare su din sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce shi wannan kafirin shine wanda yasma'u ayatin lahi yana jin ayoyin Allah shine alqur'ani tutula alaihi ana karantawa gare shi amma kuma summa yusirru sannan sai ya nace ya ci gaba ala kufrihi bisa ga kafircin nashi mustakbiran yana mai girman kai mutakabbirin anil imani yana mai girman kai daga barin imani din ka allam yasma'aha kamar bai ma ji wannan ayatul alqur'anin ba sai Allah ya ce to irin wannan mutumin wanda za a ma wazi da alqur'ani a ga mai ga dalilai ga wujudu amma ya ki imani ya ki yanda sai ya ce fa bashirhu to kamar albishir bi azabin alimin da azaba mai radadi wato anan aka ce fa bashirhu mu da abin da mun ga sani an ka ce albishirinka abin murna ne ko ku to amma nan fa kuma wuta ce aka ce musu albishir ya ana albishir da kenan da abinda abba na daɗi ba to aka ce wanga da gacen su ne aka yi saboda aka albishirin ku to shi ne aka nuna ga abinda a sakamakon matsayin gatsi ne aka yi musu gare su na cewa albishirin su din ba wai albishir na farin ciki din ba to shi ne mana fata Allah ya kare mu to shi ne Allah yake magana a kai din saboda izgilin da suke yi din akan duk irin waɗanda abubuwan din cewa su kaza suna rikon ta izgili to shi ne sai ka ji Allah yake cewa da zaka sai ka ga suna yin ta din suna watin ji kawai bu zuwa na ayat ba kaga duk wannan da Allah na gwada mana kada mu ma fa mai koyi da irin waɗannan fa yau sai a zo ga wa'azi sai a ce maka abu kaza da haka ba daidai bane sai ka igyarawa ka ki yarda kenan abu kaza shi ya kamata ka zanki shi ma sai ka ki kaga karshe mutum shi ma zama fa ya koyi da irin maganar fa ya ji alqur'ani amma kuma ya aiki da shi kenan to zaka shi yasa sai ya zama ko kuma kan mutum ya rika daukowa sai abin da ya mai dadi na rai ne shi zai dauka ya aiki da shi ya kaga nan sai mutum ya zama afatumi nuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd sai Allah ce ba jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya to kaga sai ya zama abin da ake bukata kenan mutum ya zama in ya jiya din to kada ya koyi da su daga kafiran shi ma ya yi kokari ne sai abin da ya ji ana magana wanda bai dace din ba sannan sai Allah ce kuma shi irin wannan mutumin mai wannan izgilin wa idza alima min ayatihi wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadhahu du'a
اتخذها
أولئك لهم عذاب مهين اتخذه هزعا
اتخذها
وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزعا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم
sai Allah madaukin sarki ya ce don haka sai haka shi irin wannan kafirin wa idza alima min ayatina shay'an in ya san wani abu daga cikin ayoyin namu na alqur'ani ma'ana an ka kanta musu jisu to kuma ittakhadha sai ya riki waɗannan ayoyin huzuwan abun wa ba'a shine makhzu'an biha abun yin izgiri da waɗannan ayoyi din sai ya zama yana faɗa abin da ya ga dama kamar yanda watan a shi waɗannan kafiran din suke magana cewa ai watan kamar irin shi Abu Jahl yake magana cewa da ake cewa alaiha 19 mala'iku ce to ai dan mala'ika 19 to ai ko shi kadai yana yawa da su ba subhanallahi kaga aka izini kenan to shine ita zafu zuwa sai Allah ce ulaika lalle su waɗannan mutanen nan masu kirkirin ƙarya shine al-affafuna masu kirkirin ƙarya din nan na bautar wani abu wanda ba Allah ba sai ya ce lahum azabun suna da azaba muhinun ta wulakanci shine zu ihanatin ma'abuci wulakanci sannan sai ya ce bayan wannan kuma min wara'ihim jahannamu a gaban su kuma akwai wutar jahannama wannan wala'a ba bayan aka nufi da shi ba a gaba ake nufi da shi wannan wala'a din kuma ma'ana a nan gaban su kuma bayan rayuwar ta su duniya to akwai wutar jahannama da sannan jiran su ba shine ai amanihim a gaban su li annahum fi dunya domin yanzu nan suna nan duniya ne to lahira tana nan gaban su ne kuma in sun ka tai din wala yughni anhum ma kasabu shay'an abinda suka watan sun ka tara na dukiya bai wadda su da komai to da yake da lokaci ya yi sai wani sai wanda sai a dawo da ayat muna fatan Allah ya taimake mu dukkanin abin da muka kanta dai Allah ya ba mu lada tai kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya fahimtar da mu da mabi ikon gyarawa alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah dukkanin bukatun mu alkhairi Allah ya biya muna dukkan abin da muke tsoro na shari Allah ya kare mu daga gare shi Allah madauki sarki ya karbi dukkan wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata ya ba mu duk alkhairin da a cikin sa ya karba mu dukkanin addu'o'in da muke gabatarwa a ciki don alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya samu daga cikin banda yake wata a cikin sa kuma dukkanin masu neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban duka Allah san bukatar kowa Allah ya biya mu kowa bukatun su da alkhairi masu neman addu'a ga marasa lafiyar su gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiya masu neman addu'a ga marasa gayansu da suka rasu Allah ya gafarta musu kuma Allah ya sa mu cika da imani masu neman addu'a ga kasuwancin su da manoman mu da masawoyi na hannu da ma'aikatan gwamnati da masu neman aikin da masu fita anguwa duka Allah ya sanya mu kowa albarka ya bai jagora cikin lamarin shi baki daya don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima gulik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله